آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna ƙara gode ma Allah subhanahu wataala da ya sake ba mu ikon dawowa wannan guri domin ci gaba da karatun littafin riyadus salihin a wannan masallaci mai albarka kamar yadda muka saba da gudanar da shi a kowane sati da fata Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah kafin mu ci gaba dai a yanzu dai muna ƙara taya kawunan mu murna da wannan sabuwar shekara ta lissafin miladiya da muka shigo yau muna ɗaya ga watan ɗaya hijira annabi a haihuwa annabi isa shekara dubu biyu da ashirin da uku jiya da biyu yau da uku da muka shigo ta lafiya Allah ya sa muka ƙarshen ta lafiya Allah muna roƙonka alfarma wannan sabuwar shekara dukkan abubuwan da suka dame mu a shekara ta 2022 na kunci da talauci da damuwa da kidnapping da zalunci da waye to Allah ya sa mun shigo wannan shekara da kafar dama Allah ya sa dukkan abubuwan da suka dame mu Allah ka dauke mana su alfarman manzon Allah haka nan kuma dukkan alayaran da muke fata Allah subhanahu wataala ka tabbatar mana da su alfarma annabi alaihi salatu wassalam kuma Allah ka tsawaita rayuwarmu ka sa mu ga ƙarshen wannan shekara lafiya alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma ƴan uwa a ci gaba da lissafin shekaru dan me kullum yau koda jiya shekaran jiya aka haife kai yau shekarar kaɗa ko shekaran jiya aka haife kai yau shekarar kaɗa da an ce yau shi aka haife ka kashe jira dubu biyu da ashirin da biyu yau da uku to balle shekarar ka arba'in balle shekarar ka hamsin kullum abu to wannan cewa an shiga shekara ta kaza din nan an shiga ta kaza din nan ba wai ana baka labari bane dan kunnan ka yaji ana kada maka karawarwan mutuwa ne ana gaya maka yau dan shekara hamsin ba dan ka dan kamar ni din nan in Allah ya kaddara shekara 80 zan ko 90 yawa abin da ake gaya mun sauran shekara talatin ko arba'in ka shiga kai yanka. in kai ma ɗan matashi ne mai shekara goma don Allah ya sa hamsin za ka yi to an fara gaya ma to hawa ka ci goma wa shiga kai yanka. da haka ƴan uwa mu yi ƙoƙari mu ƙara fuskanta Allah subhanahu wata'ala da ibada da neman kusanci gare shi da neman yadda Allah lokacin da mutuwa za ta iske mu ta iske mu akan hanyar bin Allah Allah kai mana haka alhamdulillah idan ƴan uwa ba su manta ba muna a cikin babi na 130 daidai wanda Imam An-Nawawi ya mashi bayaye mashi take da babu ru'ya wa ma ya ta'allaqu biha babin mafarki da abin da ya rataye da mafarki wanda idan ba a manta ba mun karanta hadisai ko guda biyu ne a ciki ko hadisin dukkansu kuma hadisan Abu Hurairah ne da haka zamu tashi akan hadisi na 837 wanda yake cewa wa anhu radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mar'ani fil manami fasayarani fil yaqza أو كأنما رآني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي متفق عليه wannan hadisin shi ma an samo shi daga Abi Hurairah Allah ya kara mashi yadda Abu Hurairah yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace mara'ani fil manami wanda ya ganni a cikin bacci Allah kai mana haka wanda ya ganni a cikin bacci to manzo Allah ya ce to ya kama hanya fasa ya rani da sannu a hankali ma zai ganni biliyan azati ido da ido an kula da karatun ko wanda ya ganni a cikin bacci to ya kama hanya ya dage inda yana kan hanya to da sannu zai ganni ido da ido kaga wannan kenan manzo Allah yana nuna ni za a iya ganin shi ido da ido a fili shi kullu abin da ke ba mu wahala idan aka ce an ga annabi musamman a cikin a ido da ido sai a yi ta rigima sai a yi ta rigima a yi ta rigima shi annabi alaihi salatu wassalam ka san dai duk a halitta ba abin da za ka iya kwatanta shi da shi ko to sai aka ce babanka ya mutu aka ce ai ba ka ƙara ganin shi sai ranar kiyama sai dai a mafarki shi ma sai aka zo aka ce manzo Allah ya koma ga Allah sai aka ce shi ma ba ka ƙara ganin shi sai ranar kiyama da Allah da babanka da annabi daraja ba ta daidaitu ba to ya za a yi daraja annabi ta wuce ta babanka shine annabi yayi abin da babanka bai iya yi an fahimci misalin ko kuma an kalli doron hadisin nan manzo Allah ce wanda ya ganni a cikin bacci to da sannu zai ganni ido da ido to wace hanya ake bi a ga annabi matakin farko matakin farko na ganin manzo Allah shi ne mutum ya daina cin haram duk abincin da ka san na haram to ka daina cin shi to in ka ɗau wannan to yanzu ka zo in misali a ce tafiyar ganin annabi ta kai sama da ƙasa to yanzu ka ɗora ɗamara daga ɗakin ka za ka tafi shi ne matakin farko ka daina cin haram in dai ka san abu na haramun ne ka daina cin shi to daga nan akwai magabata yana jin ko akwai wani littafi wanda yake kawo mutanen da suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na an zo da shi da lokaci bai bari an karanta shi ba abinda yake faɗa yana cewa mutum ba zai iya mafarki da manzo Allah ba sai ya taka muƙami guda 120 muƙami 120 akwai kuma wanda shi ma ya fidda cewa mutum ba zai iya ganin manzo Allah ba sai ya fidda mukami a wajen arba'in, wanda can shekarun baya mun ta rubuta su ana raba mu mutane cewa ga matakan da ake bi a ga annabi in an samu lokaci shafa'a dai wata ran za a kawo su a karanta su dan haka shi ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba hoyewa ba hoye abun labari bane mutum kawai ya zo ya ci tuwon shi ya kwanta kawai da safe ya miƙa ya ce na ga annabi annabin annabin ba dai kaga wanda ka gani in kuma ka ce kaga annabin to za a yi maka tambayoyi ne ya ka gan shi me yace maka da wace irin sufa ka gan shi wannan irin sufar da kaga manzon Allah da ita to abin da yake fassara maka to wannan sufar ita ce fassarar mafarkinka misali daga cikin malaman mafarki akwai wanda yake cewa idan mutum ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wata ƙasa wacce take busassar ƙasa kamar yanzu kawai sai kai mafarki gashi ya zo gonar ka ta kwashe masarar ka sai komai to wannan yana nuna imanin ka ya lalace ne wannan abin waɗi ma mutane idan ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wulakance ko ka ganshi a a wata gaba ta shi ta tawaya ko da hannu daya ko da kafa daya ko yana da paralysis ko na abu to wannan yana nuna cewa kai dan bid'a ne an kula to kaga in kai wannan me abun hadi wata rana wani daga cikin imaman nan yayi mafarki a wani bu an kashe manzo Allah hankalin shi ya tashi yana zuwa da ya tambaye masanin mafarki sai ya ce mai a wannan ai ba wani abu bane ka je gun ka duba ka ga me ake aikata yana zuwa da sai iske wani guri ne na addini amma yanzu yan bid'a sun mamaye gun sai ce to wannan ana nuna ma sunna annabin ce aka kashi idan mutum ya ga annabi alaihi salatu wassalam ya sha jinin manzon Allah misali mu ce mafarki ga jinin manzon Allah ya sha to wannan ba abin da yake fassara mai zai yi shahada ne idan mutum ya mafarki gashi ya ga manzon Allah akan wani abun hawa yana fassara mai zai ziyarci annabi idan mutum kuma kai mafarki ga manzo Allah ya mutu an dauke shi da kai an je an yi mai sallar jana'iza an kai shi kabarin shi to abin da wannan yake nuna da Allah kai za hankalce me zaka ci matsayin ka ya kai da ni aka yi wa annabi sallah to yana fassara kai dan bid'a ne kamar da ga muku shi mafarki yana da sabanin abubuwa daban-daban amma kuma duk da haka akwai kuma abubuwan da manzo Allah in ka ganshi a cikin kuma waraka ne idan mutum ana jin ka bashi yayin irin haye ma din nan ka shiga halin la haula baka san abin da zaka yi ka biya ba in kai mafarki da manzo Allah duk yanda kai mafarki da shi to bashin ka za a biya in dai kai mafarki da annabi ko wani hali ne Allah zai kawo wanda zai biya bashin in baka da lafiya yayin kai mafarki annabi bai da lafiya to kai ne Allah zai ba lafiya idan kaga annabi na yaki to akwai wata rigiwa da Allah zai baka nasara in kaga manzo Allah ya ganka yana fara'a yana murna yana farin ciki yana fassara ma zaka yi aikin haji to ga yanan dai abubuwa daban-daban daban da haka daga cikin ka'idojin mafarki in ma kai mafarkin naga manzo Allah eh to ya ka ganshi in ka faɗi yadda ka ganshi to wannan abin da ka ganshi shi ne zai fassara maka mafarkinka to kaga ba kowane abu ne ma in ma Allah ya ma kashifin da za ka iya ganin annabi a mafarkin to ba kowane abu ne za ka zo ka dinga faɗi ai na yi mafarki da manzo Allah ya ce kaza ya ce a mutanen mu mu shiga tetayen mu annabi ba wasa ne ba da haka dan kai mafarki da Annabi alaihi salatu wassalam girma ne daraja ce amma ka shiga taitayinka wani lokacin danja ce ake nuna ma ka shiga taitayinka ba abin wasa ba to manzo Allah alaihi salamu yace duk wanda ya ganni a cikin bacci da sanni zai ganna ido biyu to shi kuwa ganin Annabi alaihi salam in ma ka cika ka'idoji waɗanda ake ganin Annabi alaihi salatu wassalam to yana nuna maka girma ne da daraja shi duk ganin da ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin kallon madubi ake mai ba annabin bane madubin annabi kake kallo ai ba mai iya ganin annabi sai Allah madubin annabi kake kallo yanzu in ka zo ka ci gayu ka tsaya gaban madubi sai ka ce kai kyau amma kai kaga kyan inuwa kyan ka gani haka ne ko to haka nan idan ka duba ka ga manzo Allah to yana haska maka kanka ne a cikin shi da ka ƴan uwa rinka kula da wannan a wani gowaye ko manzo Allah yake auka anna ma ra'ani fil yaqaza manzo Allah yake duk wanda ya ganni a cikin bacci to wannan fa kaman ya ganni ido da ido ne ma'ana matsayin wanda ya ganni a mafarki da matsayin wanda ya ganni ido da ido duk ɗaya ne shi ko bisharar da manzo Allah ya ce duk mutumin da ya mafarki da ni ba zai shiga wuta ba manzo Allah ce duk wanda ya mafarki da ni ba zai shiga wuta ba ina fata Allah haka nan kuma annabi alaihi salatu wasallam ya ce a wani hadisi yake cewa duk wanda ya mafarki da ni to gaskiya ne ni ne ya gani dan shi dan bai kamantuwa da to duk haka abubuwa suke wajibi ne idan Allah ya girma ka da irin wannan ganin to ka san irin ganin da kaga annabi kuma ka dau matakai ba kawai zaka je ka zauna bane shikenan ka dinga bada labari wani ya mafarki da annabi kai mu je mana addu'a dan wani ma ba dan bid'a bane yanzu irin wannan aka faɗa din nan ko an ce wanda ya mafarki ya ga annabi duk kayan annabi sun yayyage ko an tare ma annabi hannu dan bid'a ne to kuma ya ce ai ne mafarki da annabi kai kana zuwa gun dan bid'a lalatacce yana maka addu'a kai baka lalace ba wani lokaci duk irin wannan da ake yi a kewaye ai wance ta ga annabi kai mu je ai mu je te mana addu'a wallahi wata yan bid'a ce to kuma kai ka lalace kai ta zuwa gun yan bid'a suna maka addu'a tunda dai ana ganin annabi in wani yace yayi abin da zaka ce mai kace da Allah wannan mataki ka dauka kaga annabi ni ma in bi wannan mataki ya kakkare shi kenan amma ka ka je irin yanda ake mai da abubuwa siyasa wanda ke mafarki da annabi shikenan ai ta guguwa ana kai mata sadaka ana kai mata waye ita kuma shikenan ciwa ciwa ta bude mata an ciwa ta ba irin wannan wata ana ta zuwa kishiyarta ta gare abin ya tsawo ita ma wannan tace ita ma wata yi mafarkin nan kaga ina kawo ɗari a raba to ta gari ta mai da ƴan kujeranta da ɗan gadanta mai jiwa ce to wallahi abin nan dai ni fa kamar dai na ga ana samun wani abu ne kun gani ƴan uwa da aka da Allah mu rinka kiyaye abubuwa ba da an ce mutum ya yi mafarki da annabi alaihi salamu ne za a yi ta ruguguwa eh girma ne amma kai ma da ke ka nemi wannan girma da Allah yanzu idan aka zo aka ce maka ai wane ya je gari kaza yayi sana'a iri kaza ya samu kuɗi da Allah kamata yayi ka zo ka zo na ka rinka mai maula ko ku kai ma kamata yayi ka tafi wanne yafi kai ma ka tafi to inda yake annabin nan kai ma bi wannan matakan kaga annabi alaihi salam dan ganin shi ba zai amfana ma komai ba ganin shi ne shi kadai kai kuma naka ne kai kadai manzo Allah alaihi salam yace da haka duk wanda ya ganni a cikin bacci to fa kaman ya ganni ido da ido ne wala ya tamassal shaytanu bi manzo Allah ce shaytan bai kamantuwa da ni duk mafarkin da zaka yi komai shaytan na iya shiga har yana iya ce ma shi Allah ne amma ya sufanci da irin sufa annabi shaytan bai isa da wannan ba muttafaqun alaihi buhari da muslim sun rawaita hadisin وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى فليحمد الله تعالى وليحدث بها وفي رواية فلا وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستئذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره متفق عليه wannan hadisin shi ma an samo shi daga Abi Sa'id al-Khudri Allah ya kara mashi yadda annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yaqul shi Abu Sa'id al-Khudri ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha idan ɗayanku ya ga wani mafarki wanda yake so misali yanzu a duniyancen nan sai kai mafarki an zo an yi zaɓe ka zama gwamnan jiha an rantsar da kai har ka fara ba da kwangiloli ka yi kaza ka yi kaza da Allah a duniyance za ka ji sai ka ji daɗi ko to mazalace ko irin wannan ka gani fa inna ma hiya min Allah ta'ala to wannan mafarkin daga Allah ne in dai kai mafarki ne kyau kaji kana son mafarkin to Allah ne ya nuna ma wani abu daga Allah ne wali hamdulillah ta'ala alaiha to mutum ya gode wa Allah akan wannan mafarkin alhamdulillah Allah na gode in zama gwamna in ba wani kwangila in kai wani makka in kaza in kaza an gane ko wal yuhaddis biha kuma ya dinga bada labari da ita wane da kaga abokinka albishirinka na yi mafarki na zama gwamna har na baka kwamishina babban muka sai mai kofin shayi mun zai sha makaranta wuce ina fatan allo to haka nan kuma da za ka yi mafarki irin na lahira kai mafarkin an tashin alkiyama ga yana an kai ka inuwa al'arshi an gama an ɗauke ku an kai ka aljanna ga gidan aljanna nan ga horar ini nan ai shi ma da daɗi to shi ma wannan in ka ga haka shi ma ka gode ma Allah kuma ka rinka ba da labari da shi dan kamar yadda na faɗa a karatun wancan satin ruhin ne ke yawo idan ruhin naka ya yawo ya tafi mala'il ala to zai ta gane gane duk abin da ya gani kai kuma daga nan shi za ka yi ta gani dan akwai wasu da tsakaninsu wa fi riwayatin manzo Allah yace a mai riwaya yace a cikin wata riwaya ko manzo Allah yace wala yuhaddis biha illa man yuhibbu to kada wai ba da wannan labarin na mafarkin nan mai daɗi sai ga wanda yake so ka samu masoyanka ce kaiwa ne je na ga abin ban mamaki ala sai gani cikin ka'aba ko sai gani a aljanna ko sai gani gu kaza gu kaza to duk irin wannan ka ba masoyinka labari dan ya ji daɗi kana iya ba makiyinka ya ji haushi to kaka bata hashi mashi rai wa idza ra'a ghayra zalik idan mutum ya ga sabanin haka sai kai mafarki ka ga sabanin na alhairi min ma ya karahu irin abin da mutum bai so fa inna ma ya mai shaytan to ya sani wannan mafarkin daga shaytan ne in dai ka ga mafarkin abin da baka so to daga shaytan ne falaysa izmin sharriha lalle ne mutum ya nemi tsari daga sharrin mafarki wala yuzkurha li ahadin kuma kada ya ba kowa labari kai shiru in dai kaga mummunan mafarki da kai to kakka ba kowa labari kai shiru kawai sai kai ta addu'a manzo Allah ya koya mana irin addu'a da ake in an ga mummunan mafarki manzo Allah ce to in dai ka rufe bakinka ba ga ma kowa ba fa inna halatu dawu to wannan mummunan mafarkin ba zai cuce ka ba ko da wani bala'i ne Allah ya kaddaro zai same ka aka nuna ma to tunda baka faɗi ma kowa ba Allah zai canje ka daga wannan amma kana iya zuwa ka bada labarin shikenan ka jawo wannan bala'i sai ma ya auku a dinga cewa ai ko yayi ruya ai yi ruya ya gaya mana za a yi kaza za a yi kaza to gashi ya auku zaka in kai mummunan mafarki shigo aiki in kai mai kyau ne zaka bada labarin kuma da yawa wallahi in dai mutum ya mummunan mafarki ya faɗi wallahi sai ya auku wani mutum ya taɓa ba da labari yake gaya wa abokin shi ni na san mutumin na san abokin shi wannan mutumin sai yake ce ma wannan abokin nashi wane na yi wani mafarki mara kyau na ganni a bola na haukaci ina cin abinci a bola yara suna ce min in tashi in sa sutura ce ba komai tare da ni sai doguwar riga yace kuma kaga gidan nan nawa yace nayi mafarkin an zo wasu manya manyan mutane sun kwace gidan nan nawa banda arzikin zama ce dai kuma can kan kwalbatin ce in zauna kai kaga din mummuna ne na san mutumin na san wanda ya bada labarin yace tace suka yi addu'o'in su dai suka tashi yace irin shagon su kun sana'a su irin ɗaya ne yace wallahi ana nan ana nan kawai sai mutum ya fara in ka zo ka sai a lokacin kamar in ka sai abin sulai sai baka na sulai goma yace sai ya fara sai ya je shagon wancan sai ya kai kawai ya ɗebo ce ai kayan shi ne aka ɗiba yace kai ƙarshe dai ƙarshe wannan yanda ya ba da labarin nan sai da ya zama haka kuma gidan nashi da ran shin ya haukata gidan nashi wasu suka saida suka cinye kuɗin yanda ya gani ɗin can haka ya tabbata to da haka shi yasa ba a san in ka ga mummunan mafarki ko wani tashi hankali kai shiru wallahi da ka faɗa in baka sa ba sai ya tabbata da haka a rinka kano baki da abin da ya shafi mafarki ko da kai ko kai kana ganin na alkhairi ne tunda baka san fassarar mafarki ba kai shiru kawai manzo Allah ya gaya mana idan mutum yayi mafarki kyakkyawa ya roki Allah alherin shi in kai mafarki mummuna ka nemi tsari daga sharrin shi ka tsaya nan kawai amma duk wani jaye jaye ai ga ta malam ai na yi mafarki jiya na haukan wani dogon rakumi an kaza an kaza malamin sadaka yake cewa da kaci ga sadaka sai ya kintato kawai ya ballo ya gaya maka sai ce ɗaukaka za ka yi sai ce in ka faɗo ba ba ga ke cewa wai baiki sabuzu ko ce wai mafarki ya wara kuni aka ce menene aka ce mutuwa ce ce sai na faɗo aka ce menene ko to kaga duk irin wannan abubuwa ne wanda ya kamata mutane su rinka lura da su Allah ya kiyaye mu متفق عليه وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة وفي رواية الرؤيا الحسنة من الله والخلم من الشيطان فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تدره متفق عليه shi ma na hadisa an samo shi daga abikata da Allah ya kara mashi yadda kala ya ce kala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-ru'ya salihatu mafarki na kirki kai mafarkin kirki mai kyau kamar misali yanzu sai kai mafarki ana sallah da kai ai mafarki ne kyakkyawa sai kai mafarkin kana sadaka mafarki ne kyakkyawa sai kai mafarkin kana azumi mafarki ne kikkiawa ko ka je haji ko ka ziyarci manzo Allah ko ka yi wani abu ai abu ne mai kyau ko ko ko manzo Allah ce ar-ru'yal hasanatu mafarki kikkiawa wanda zaka ga abin kirki a cikin shi ya faranta ma ciki to irin wannan mafarkin min Allah daga Allah yake walwalamu kwashe kwashen mafarki adgasul ahlam wa ma nahanu bi ta'wilil ahlam bi alimi kwace-kwacen mafarki kai mafarkin shekara dubu a kwanciyar ka bacci sai ka kaddara wai ka kwanta yanzu nan an biya maka makka an je gashi an je banki an yi darautan ɗin kuɗi duk kana kwance fa an gama gashi an je an biya kun je hukuma alhazai duk an yi bita an gama kun je makka an sauke ku jidda wannan dai a wata nawa ko gashi an haife ka har ka taso ka zama babban mutum yanzu shekarar ka arba'in ka haifi 'ya'ya kaza ka auri wance ka yi kaza amma wadda kana kwanci ko ko mafarki mara kai da gindi in ka ɗauko wannan kan ya dire sai ka tamci wancan in ka ai da ana yi ko to hulumu kenan kwashe kwashen mafarki wani ma mafarkin ka rasa inda ya ƙare to ce irin wannan kwashe-kwashen mafarki in ka gan shi mina shirkan daga shaitan ne wa mara ashiya ne karahu da haka duk wanda ya ga wani abu wanda yake kyama falyan fus an shimalihi salasa to kana farkawa ka yi tofi a wajen hagunka so uku kana farka ka yi tofi tuk tuk tuk so uku manzo Allah ya ce wala yata'awwaz min shaytan ko mutum ya nemi tsari daga shaitan kana yin tofin na uku ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim mazala ce to idan kai wannan fa inna la tadru to duk wani mummunan mafarkin da ka gani a ciki ba zai cutar da kai ba muttafaqun alai an yi ittifaqi akan hadisin annafsu din nan nafkul latifun la riqashi haka kun ga kenan manzo Allah alaihi salamu anan ya gaya mana mafarki mummuna ga maganin shi tofi uku da neman tsari so uku daga shaytan in kai wannan an wuce gurin wa an jabir radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qal idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha falyabsuq an yasarihi salasan وليتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه رواه مسلم هكذا أنصر لك جابر الله يكارى مشي الداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنصر لك منظر الله صلى الله عليه وسلم قال النبي ياتي إذا رأى أحدكم الرؤيا إذا أنت يقول مفركي يكرهها wanda yake kyamar wannan mafarkin bai san wannan mafarkin to kana farkawa manzo Allah ce fali ya busuk an ya sare mutun yayi tofi a wajen hagun shi salasan so uku kamar da na kwatanta din nan kai tuk tuk tuk wala ta'awuz billahi minash shaitani salasan ko mutun ya nemi tsari daga Allah daga cutarwar shaitan so uku wala yatahawwal an jambihi allazi kana alaihi kuma sai ya juya daga ɓarin da yake kwanci in a ɓarin hagu kai mummunan mafarki to da kai wannan tofin kai ta awuzi to kuma fara da maka kwanta shikenan an wuce gun dan ka san shi hatta kwanciya kwanciya ɓaran dama tana da muhimmancin tawa kwanciya ɓaran hagu tana da aibinta ka zo za ka kwanta ma saboda ita zuciyar ɗan adam wajen ɓarin hagu ta to idan ɗan adam ya kwanta ya danne ta ya fi bacci da yawa idan ko mutum ya kwanta ɓarin dama tana sama to yana da ƙarancin bacci wannan addini ya tabbatar da wannan masanan yanayi ma sun tabbatar da wannan to da haka daga ɓarin da kai ɗin nan bayan kayi tofi kayi addu'a to kuma ka canza tsarin ka kwanta kuma dai duk ga addu'o'in nan da manzo Allah yake faɗa وعن أبي الأسقع واصلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يغي عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل رواه البخاري an an so daga abil asqai shine wasilatu dan asqai Allah ya kara mashi yadda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna min a'zamil fira yana daga mafi girman kirkirar ƙarya mafi girman kirkirar ƙarya me ake cewa ƙarya me ake original din ƙarya me gindin zama an yadda iya rajul ila gairu abi mutum ya rinka danganta kanshi ga wanda ba uban shi ba mutum ya rinka cewa da ake ce ai mu ni dan gidan wane ne ai wai wata kila uban shi kaskantacce ne bai so a ce uban shi ne ya samu wani wani can ya ce wai shine uban shi manzo Allah ce wannan ƙarya ce original da haka duk yanda babanka yake in Allah ya sa mahaukaci da mahaukaciya suka haife ka da an ce waye ubanka ka ce ka gan shi can a yanzu ne mai wanka da ya can ai yayi wanda bai haihu ba ko kuma ka san hikima ta Allah da sauran da ya sa biyo da kai ta nan ka gode mu Allah da ba Fir'auna ya haife ka ba ba goma wannan mahaukacin ya haife ka ba ta wani mujahidi a Misra kish wai ana magana wani ya ce mai makaho ya ce na gode Allah da ido na bai taba ganin abin da Allah ya hana ba ce kai ko naka ya gani duk wanda ya haife ka wallahi akwai hikima da sirrin da Allah ya sa kana iya yanzu da yawa za ka iya samun tallaka fitin ya haifi ɗaya zama mai kuɗi ka san inda sirrin yake inda sirrin yake wannan mahaifin a kasan arzikin Allah da Allah ya kasa Allah ya bashi arziki a dunkule ba a buɗe ba shi kuma wannan ɗan mugun talaka ne matsiyaci ne bai da komai to shi kuma sai Allah ya bashi mabuɗin arziki shi ko bai da arziki da kai da an haifai dalilin zuwan shi sai arzikin ya buɗe ya gangaro kanshi sai ta ci ta cin kayan wancan wanda yake wulakantawa amma ba nashi bane kuma wani mai kuɗin ne Allah ya bashi arzikin kuɗin sai kuma ya bashi ƴaƴa matsiyata talaka ya tara musu miliyoyi da ya gama tunda su hannun ba haka Allah ya shirya ba kan shekara uku su ma su zama ayyuhan nasu da raba masalan daman matsiyata ne to idan aka ce mai arziki ke haihuwar mai arziki za a zauna lafiya idan aka ce matsiyaci ke haihuwar matsiyaci za a zauna lafiya in aka ce dole malami sai ya haifi malami za a zauna lafiya Allah na iya sani kasar gumin jahili ko fatiha bai iya kaiwa amma ya yi mu Allah wani abu wanda cewa duk wanda ya mu Allah wannan abin sai ya samu albarkar ilimi shikenan sai Allah ya bada kai sai ka zo kawai ya gama wahalar faskare da zuwa gona da ɗawainiya ya ɗau kuɗin shi ya ba malamai sadaka kawai sai abin ya gangaro wajenka da ka zo karatu kamar shan ruwa a ce kai yaron ya cika basira a uban ne ya cika basira ba shi ba don shi ci bilis ne kawai to da ka wallahi mu kiyaye kaurace ma iyayenmu wallahi babanka idan shi ke sabis ɗin giya in an gama sha ya tattara kwalaben ya kai ya tara a biya shi wallahi ubanka ne da an ce yana ina ka ce yana BCJ ya isha'i zai dawo duk wanda ke son ganin shi ya zo gan shi ubanka ne amma ka wulakantar da shi ka dangana kanka da wani to wannan ƙarya ce zallan ƙarya Allah ya kiyaye mu aw yuri ainahu ma lam tara ko ko mutum ya rinka nuna mu idan shi abin da bai gani ba misali yanzu an zo ana ganin wata eh wata ya tsaya wani ce eh ga ta ce eh ga nan kwarai shi ne shi ne an gare wato zali kenan ko kuma abu farki kaji ana yayin mafarkin ganin annabi ko sayyadai mata sayyadai ko suna mai suna mafarkin ganin annabi ko ke ma shi kenan ki lulluko kan ki ai ni ma ko na gan shi jiya ya zo kan farin doki da kaza da kaza da kaza a ce ita ma sayyada ce ku ba ta bulo kawai ba ga ke yi ba shome ai kai naka ba bulo bane an gane ko ka nuna ma idanka abin da bai gani ba nan kuskure ne ƙarya ce zallar ƙarya abin da ka gani ka faɗa abin da ka ji ka faɗa to ƙarya kuwa ta ƙarshe aw ya kula ala rasulillahi ma lam yaqul ko ko mutum ya faɗi ma annabi abin da bai faɗi ba annabi bai faɗi ba ka ce ya ce ga manufa annabi ka canza mai manufa to wannan shi ma ƙarya ce zalla shi ko wanda wanda ya wannan na ƙarshen ma zai dawoma ne a wuta to kaga anan akwai mummunan haɗari irin yanda yake aukuwa kawai a zo ana gaddama sai ka ji mutum ya ce ai annabi ma ya ce kawai sai ka ji ya ɗauko wani bayani wanda in ka zo ka tsare shi to ga ta malam guka za ka ce annabi ya ce to ga littafin nuna mana gwam sai kuma ya ta kewaye kewaye ko a aini ma ai wani malami na ji a to ai ai in an fahimci kaza da kaza ai kafi annabi fahimta ne kafi annabi ganewa ne to da haka nan ma sai mun yi ma bakin mu linzani duk abin da ka san zaka faɗa kana shakkun annabi ya faɗa ko shiga taitayinka da yawa in kana karatun hadisi sai ka ji an ce qala rasulullahi kaza sai kuma a ce au kala kaza annabi ya ce kaza a ko kuma kaza ya ce saboda biyayyar sahabbai da da za a zo wani guri a ce annabi ya zauna wani kuma sai ya zo sai a ruwayar shi sai ya ce annabi ya tsugunna to ka'idar kai mai ruwaya wa'annan malaman guda biyu ko ba ka iya tantancewa in ka zo ne ka ce an an so daga wani ya ce annabi ya tsugunna amma fa an an so daga wani ya ce annabi zamaye to shine ka fita dan watakila tsugunnawa ya kaje kana cewa ya zauna shi ko ba zamaye ba kana iya zuwa wuta saboda wannan ba ga hadisin Buhari da Muslim nan ba wanda hadisi Abu Zarr ko wanda manzo Allah yake ce ala akhbiraka bi milaki zalika kulli قال كف عليك هذا وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على me ruwaya ne kuke shakku shin annabi ala wujuhim yace ko ala manahirihim yace amma dan ya kubuta da ya kawo su duka kai ko yanzu malam sai ka ji kawai mutum ya kirkira larabci in ma ga an mai kuri sai ce auka ma kala san ba ba neman shiga masifa bane da bala'i na taɓa jin wani ma ya jawo wata aya wai ya gama jin aya ta auka ma qala al subhanahu wa ta'ala qur'ani ma da haka ƴan uwa mu kiyaye bakin mu daga maganganun manzon Allah shi annabi alaihi salatu wassalam akwai abubuwan da manzon Allah zai yi kai idan ka zo gurin dole ka saka dole ka saka yanzu misali shiga bayi ai duk wanda ya shiga bayi an sa abin da ya je ko to baka isa ka ce annabi ya shiga bayi ya kaza ba in ka faɗi wannan kai so ladabi mutum fa wani wani Khalid bin Walid wani mutum suna magana da ko Ibn Nuwayra ne sai yake ce mai haka za a marakum sahibukum mutumin naku haka ya umarce ku mutumin naku da Allah ya kace mutumin naku me ake ni zai iya zama zagi zai iya zama yabo ko amma ai aka fahimci wulakanci ne aka sare mai kai to hatta wajen lafazin kalmomi wajibi ne in za ka yi magana ka san abin da za ka faɗa game da annabi alaihi salatu wassalam in an taɓa cewa wani mutum ya zo kawai ana magana sai yake cewa ni ko ban wai shi bai son kankana to me yasa baka san ce ce saboda annabi na sha wannan zagi ne ya ka fulle mai kai saboda yanzu laifin ba na kankana ba ne inna shan to balle kuwa balle a ce wai ana magana wai mutum musulmi ya ce ko ya dora kan manza Allah to duk irin wa'annan ba sai mu ranka kyautata lafazanmu da wajen waƙoƙi da wajen jawabai da wajen mu'amalat sai mutum ya rinka kyautata lafazin shi kamar yanzu na taba ji wani sha'irin can kudu inda muke zuwa maulidi wai yazo yana masai na Khadija wa kaina cewa wai ya annabi mai babban mata wannan ya iya zama zagi ko yana iya zama zagi to duk duk irin wa'annan abubuwan shi za alfaza zake ce mana zinil qawla in hawalta madha muhammadin fa fi kulli qawlin mustahilun jaizu in fa za ka yi magana annabi to sai ka auna jifa abinda kafirai suke ce ma suke in za su yi magana abinda yahuda ke ce ma annabi ra'ina amma me Allah ya ce la taqulu su suna faɗin ta da niyyar wulakanci amma tana iya ɗaukan ma'ana Allah ce to ku tunda suna faɗi ta da wulakanci ku kar ku faɗa to dan Allah zai da masu annabi kyawai ana cewa goga ko ko kaza kaza kaza ana waɗi ma annabi irin sunayen ƴan daba daga suna a kira sunan manzo Allah kai tsaye ji faɗan da Allah yi la tarfa'u aswatukum wa la tajharu lahu bil qawli kajharu innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum laqiluna kiran manzon Allah kiran sunan shi buga misali ba duk duniya ba wanda zaka iya buga misalin shi ka kwatanta da ma'aiki dan ya wuce nan to da haka wajibi ne mu ranka kiyaye irin wannan kan mu faɗi ma manzo Allah abinda bai faɗa ba duk yanda kake son ka gamsar in annabi bai faɗa ba kada ka faɗa hatta wajen yi kayoyi zaka samu irin wannan matsala wajen yi kayoyi kaji malami ya zo ya hau kan mimbarin maulidi yana ta kawo hikaya wanda wallahi in an tsaka wani ko bulala dubu za a yi mai bai nuna inda ta ce ko malami ne kuma mu almajima ta Allahu akbar kaji annabi wanda wani abin zagin annabi ne yanzu da Allah yanzu irin kayan nan da ake cewa wai annabi alaihi salamu ya je wani gida a ya je wani lambu ya aishi hayar ban ruwa ko wai shikenan wai sai sai wannan balaraben ƙauyen wai kawai ya mara manzo Allah sai Allah ya zo wannan hikayar da ya kamata a faɗi ce da inda za a ce wai wai wai wai bai shi ma wannan ya da a hannu kuma wai da an gaya mu da aga kafiri ne wa wai da aga mai annabi da kuma wai da a hannun shi ya dauko ya kawo mu annabi shi kuma annabi ya jona hannun Allah nan ba hikaya ba ce in ka tsara mutum ina ya samu me zai ce maka za ka ta jin hikayoyi kala-kala wanda ba su da asali to ko irin wannan in za ka faɗa ka tsaya ka dandake abu tukun ka faɗe shi saboda in ka gaya mana mu da ba mai karatu ba aikata za ni in mun je lahira wa ya faɗi mana ustaz to ne ka to da ka a rinka auna maganganu kada a gaya ma maza Allah abin da zai faɗa ba sai na ganin saboda yanayin lokaci ne ya kamata mu kwana da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda ko muka kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu albarkar manzo Allah Allah ya azurta mu da ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafarki ko ido biyu hasbunallahu wa ni'mal wakil dari hudu da hamsin yan uwan mu wanda suke ahne yan ta'adda Allah ya kubutar mana da su alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwanan nan ma yanzu ake gaya mun cewa wata wani ma za a kawo mai amarya ko an ce sun tare sun ɗauki to Allah to shekaran jiya ko to Allah ya kubuto da su Allah ya dawo mai da amare shi dan alfarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tambaya
kamar ma dan su siya lakabi da majo
wajen me kaza sunan mai wasu wasu na sunan mijinta mai wancan wani a shi mace mace ho kuskure ne ta rinka sa sunan mijinta a cikin mu'amalolinta kuskure ne kuskure ne kuskure ne ko sunan mijinki Ibrahim ko sunan babanki Abdullahi kawai dan kin aure ki rinka cewa wai ke wance wance Ibrahim to ran da ya sake ki fa kin je kin yo katin dan kasa da sunan shi kin buɗe account da sunan shi yayi maki saki uku
ko ya rasu ba to ya za a yi sai da zai da wancan mara kuma shi ke na yake je yakin ta zuwa kotu kina rantsuwa kwamitin marayu zana eh kuskure ne wannan mata su rinka sa sunan iyayensu ud'uhum li aba'ihim wa qasad indallah wannan mijin da kika ce shine ubanki in ya tashi yana iya ya tsaro maki ya tsaro maki ya tsaro maki kuma ki magana ya faffalla maki ma ya kore ki ko to gidan uban wa za ki rannan kuma da haka babu dalilin da mata za su rinka sa sunayen mazaje yanda kika zo gidan mijinki da sunan babanki ki ci gaba da amfani da sunan babanki kan magana ke to amma dai da haka kuma in shi ya barkitacce ne bai gane karatun ba a ta tafiya haka na dan ki lallaba shi da ki a samu matsala Allah ya mana muwafaq alaikum salam dan wasu kallon ka kuma ta na'am ito ai da manzo Allah ya faɗa a suratul mun ba cewa shi shi in ƙarshen zamani ya zo mafarkin mumini ba zai zamo abin karaitawa ba ma'ana in an yi abin ya tabbata babu laifi ya iya tabbata ga abu shi ma wannan wani matsayi ne ake kawo duk abin da kai mafarki ka ga ya tabbata na musamman in mutum na tsaye wajen haka na samu an fahimta wa alaikum salam amin Na'am. Mm. To, su abin da ya kamata a malamai su rinka yi, idan wani ɗan siyasa ta addini aka yi mai wani abu, su daina kicikicin ko da tsiyace sun shawo sai sun shigo da shi cikin addinin musulunci dan shi a wannan kujerar ba addinin musulunci bane gaban shi baka da wani dan siyasar da addinin musulunci ne gaban shi wajen kujerar shi shi kawai a siyasa shi ke gaban shi to ka dai kai malami ka daina wahalar da kanka idan an mai abu kawai ka ce ba a kyauta mai ba amma kan ka ce a haka zamanin annabi aka yi mawani to shi ma annabi dan APC ne ko dan PDP ne ko sahabiwa da dan PDP ne wannan kuskure ne ko malamai abin da suke wulakanta addini ne a siyasan nan ba ta da alaka da addini kawai ko da zaka ji ana magana a zaɓi musulmi mutumin kirki ana yi ne kawai rashin uwa ke uwar ɗaki wanda yanzu Jacob na iya mallakar ƙasar Sunday na iya mallakar ta ko to wannan ne ka zaka na da bata kai ma ka kawo misali da sahabbai ko na abu wannan bai kamata malamai su rinka yin wannan ba yan siyasa yanzu sun gano mu sun gano babban lakanin yan Najeriya kawai da ɗan Najeriya da kazagun ɗan siyasa duk ɗaya suke kawai sun fahimci da an zo aka yi haya haya aka ɗiba aka yi baku shawar kuka tsatsaga sai a ce sai ware ya gama kuma ya dinga ba ku kashi shekara takwas kuma in ya dawo ya ce kuskure akai ba haka muke bayan inda muna da tunani irin wannan abin amaye shi yanzu in muna da hankali ba ma sai an ce ana taron siyasa ba duk mutane su tiye su gona da haka wannan shi ne Allah ya kiyaye na'am na'am ba karanta ba so dan makaranta zai yi aure imamu rod kuntuwa sha biyu ga wata ta rana ta sha biyu ga wata sha biyu ga wata oh number 12 ne ake oh wasu bakwai ga watan januwari ranar rana asabar kenan da wato akwai cikin ɗaya daga cikin yan makaranta malam shamsu zai yi aure da haka ana gayyata kowa da kowa ɗaura auren shi nan imamu rod daga aminci buku shablaye imamu rod din nan da haka wannan ma ni ke gayyatar da kaina yau kowa da kowa ana gayyatar shi Allah kai mu rana asabar Allah ya ba mu ikon zuwa alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci karfe biyu ne ai ba daura aure yanzu da safe ko to karfe biyu ne daidai insha Allah na mu sai me sai bana to to an tambaya ina ya samu suna shi ka'idar suna an gane shi ka'idar suna duk abin da ka sa a suna yayi sai dai ma'anar shi tana dawo yanzu kana iya haihuwar ɗa ka sa mai himaru kana iya haihuwar ɗa ka sa mai hinzir kana iya haihuwar ɗa ka sa mai kalbu su suna ne an fahimta amma wannan alaƙa za ta dawo to he musulunci ya tsarkake ya ce in za ku sa sunayen ku sa sunaye masu kyau akwai cikin sabai ba akwai irin wannan ba ba akwai iyazu bin himarin ba akwai abu zarrin akwai abu jindubu bin dinarika ai duk sunayen fara ne da waye da waye ko amma kuma ana ta yi to da in dai mutum zai sa suna ka sa sunan da in ka sa shi babu shau yanzu Allah an haifan maka ɗa sai ka sanya mai suna Ibrahim me matsala ko Abdullahi ko Ismail ko Ishaq ko to duk ka ƙetare innan ka je ka makulo abin da kuma ka dinga dogon bayani kan me haka shi ko yana da ma'ana ko bai da ma'ana dai suna yayi sai dai zai ga ma'anar sunan a jikin ɗan Allah ya mana mafuka. Amin. No? Wa alaikum assalam. Na'am. Na'am. Eh. Eh to shi addinin musulunci akwai abubuwan da ya tanada wanda idan an cika su misali a wajen sallah sallah ta yi to akwai ko babi na kamala wance in an yi sallah ta yi yanzu da mutum zai zo liman zai zo masallaci sallar juma'a sai taho da wandan shi turi kwata da singileti sai ya hudubar juma'a ya sallah sallah ta yi amma dai babu kamala an fahimta babu kamala daka idan misali wani yayi irin wannan sai ya ce ai mu al'adar mu ce babu matsala yanzu misali bari mu gama misali yanzu ka kaddara cewa manzo Allah cikin Hausawa Allah ya shi wani irin kaya zai ran kasa babban riga da ciki da wando ko in cikin tura Allah ya shi ba ko amma babban riga al'adar waye coat da necktie al'adar waye jallabi al'adar waye to kaga anan sifa al'ada ce amma kamala shine bature a ƙasarsu ya sa dogon wandon shi da bel da necktie da shirt da kot ya fece kanshi ya zo ya hau mimbari ya kudu ba kamala shi kenan ya zo da singileti ba kamala ba ne malam bahaushe cikan liman babban riga da ya ciki da wando da alkyabba da rawani haka ne amma ya zo da ya ciki da wando ya ma mutane ba kamala ba ne to da haka idan dai an rufe daga gwiwa zuwa cibiya an yi sallah sallah ta yi amma dai kamala a yi kyakkyawar sifa hatta hula al'adar malam bahaushe ce ko mutum ya zo gaban ku zai yi sallah ba hula babu laifi amma dai cikan liman tunda shi za a gabata wajen Allah a ganshi cikakkiya fitar Allah ya mana muwafaka ya rasulai Allah kai mu gobe akwai suna gidan liman wanda Allah ya ba ikon zuwa a dawari suna da sa'a insha Allah Allah ya kai mu lafiya fatiha da salatu fatiha sauke
Thank you.